الله الحمد لله الذي علم وقوم وبين وفهم وأرشاد وألهم وعلم الإنسان ما لم يعلم ومن بتعريف سبيل الأقوم حمدا أضيفه إلى مستحقه وأهله وأستديمه ما دامت ديم فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أشرف الخلائق من قبله ومن بعده وأكرم من وطئ الحصى بناله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله تعالى يقول المولى جل جلاله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب والحكمة يا عباد الله هي التصرف الرشيد الذي توضع به الأمور مواضعا لائقة بها لإطاء كل ذي حق حقه ومعرفة ذي كل, كل ذي فضل بفضله وإن من أبلغ الحكمة معرفة الإنسان حق فاطره سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى له الحق الأكبر على عباده وهو توحيده وعبادته دون من سواه ويجب على العبد معرفة ذلك لربه سبحانه وتعالى وإن من الحكمة أن يعترف الإنسان للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بما له من الحقوق العظيمة بأن يشهد بقلبه ولسانه بأنه عبد الله ورسوله الصادق المصدوق ويكون متبعا له مقدما شريعته وهديه على كل شريعة وهدي معتقدا أن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم هي النظام الوحيد في إصلاح الدنيا والآخرة ومن الحكمة أن يعترف الإنسان لكل ذي فضل بفضله ويعترف بمن أسدى إليه معروفا دينيا أو دنيويا بمعروفه ويكافئه عليه إن أمكنه فإن لم يجد ما يكافئه به دعا له حتى يظن أنه قد كافأه وكذلك من الحكمة أن ينظر الإنسان إلى تصرفات غيره بعين الرحمة ومنظار العدل والنصف فإن كل إنسان لا بد أن يخطئ إلا من عصمه الله تبارك وتعالى وليس من الحكمة أن ينظر الإنسان إلى جانب الخطأ فقط ويدع جانب الصواب بل عليه أن ينظر إلى الجانبين ويوازن بينهما ثم يسعى إلى إصلاح الخطأ فقد يكون صاحبك مرتكبا خطأ في نظرك أنت وبعد المناقشة يتبين أنه ليس خطأ والتراجع في الأمور والمناقشة فيها بإخلاص وإرادة صالحة من أكبر الأسباب في إصلاح الأمور ونجاحها وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم إلى ما يحبه ويرضى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه بالأقل وميزه عن سائر الحيوان وأصلي وأسلم على خير الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اعلموا أنه من الحكمة كذلك أنه إذا نبه الإنسان على خطأ ألا يركب رأسه ويتبع هواه ويمضي في خطئه ورائه فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والمؤمن ضالته الحق أن وجدها أخذها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحكمة وكثير من الخلق يمنعه منصبه وجاهه من الرجوع إلى الحق بعدما تبين له وهذا من السفه العظيم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيذنا من ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بعباده المؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنواع مسلمين Allah subhanahu wata'ala shine abun godiya wanda ya sanar kuma ya daidaita al'amura Allah ta'ala wanda ya bayyana mana kuma ya fahimtar da mu Allah ta'ala shine abun godiya wanda ya shiryar da mu kuma ya mana ilhama Allah ta'ala shine wanda ya mana baiwa ta hanyar sanar da mu hanya mafi daidaituwa da zamu bi Allah subhanahu wata'ala shine abun godiya wanda dai waɗannan abubuwa godiyar da ta dace da girman Allah subhanahu wata'ala kuma dama godiya ta Allah ce subhanahu wata'ala saboda haka Allah ta'ala yana cewa yutil hikmata man yasha Allah yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda aka bashi hikima to an bashi alheri mai yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda yake daukan wa'azi in an mai wa'azi babu wanda yake tunatuwa in an tunatar da shi sai wanda yake mai hankali ne saboda kadan adam yana da yawan mantuwa to in an tunatar da shi ba kowa ne ake tuna ma ba ya dauki tunatarwa Allah ta'ala yace sai mutane masu hankali Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu hankali saboda haka hikima da Allah subhanahu wataala yace yana bada ta ga wanda ya ga dama a cikin wannan aya mai girma shine cewa aiki kyakkyawa wanda da shi wannan aikin mai kyawu ake ɗora al'amurra a wurarensu da suka dace da su shi ake ce mai hikima kamar duk mai haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi to kana da hikima duk mai daraja duk mai falala duk mai wani matsayi kasancewa Allah ta'ala ya ba shi wannan matsayin ka yarda da wannan matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi to yana daga cikin hikimar da Allah subhanahu wataala yake ba wanda ya ga dama ita mafi girman hikima da Allah ta'ala yake babawa shine bawa ya san girman haƙƙin Allah mahalicin shi akan shi domin Allah subhanahu wataala yana da mafi haƙƙin girma yana da haƙƙi mafi girma akan mu saboda haka kenan sanin haka ya zama wajibi ga bawa ka san haƙƙin Allah haƙƙin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana menene haƙƙin Allah akan mu shine ka bauta ma Allah subhanahu wataala kada ka hada komai da Allah ka kadaita Allah da dukkan dangogin ibada gaba daya wajibi ne idan ka zamanto kana daidaita Allah subhanahu wataala da ibada to lalle Allah ya baka hikima ba ka da hikima in ba ka karita Allah subhanahu wataala da bauta in kana yadda ka ga dama da ibada in kana yadda ka ga dama da yin ibada ka dan Allah ko dan mutane ko dan neman abin duniya ba ka da hikima yana daga cikin hikima mutum ya yarda da haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya ɗora mashi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya shaida da zuciyar shi ya shaida da harshen shi da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawan Allah ne kuma ma'aikin Allah ne, shi ne mai gaskiya cikin abin da yake gaya ma mutane kuma shi ne abin gaskatawa in ya gaya ma mutane maganarsa. Mutum ya yadda da waɗannan abubuwa, sa'an nan mutum ya kasance mai biya ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sau da kafa. Sa'an nan mutum ya yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar shi ta bi kowace shari'a karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bi kowace karantarwa cika mutum ya kudurce a cikin zuciyar shi cewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tsari kwara daya wanda shi kadai ne zai gyara duniya kuma ya gyara lahira duk wani tsari da duk wata shari'a in dai ba ta annabi ce ba sallallahu alaihi wasallam ba za ta iya gyara duniya ba haka ma ba za ta iya gyara lahira ba mana babu abin da zai gyara ma duniya ka samu ingantacciyar rayuwa sai dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma ranar lahira shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in tuqihu tahtadu idan kuka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da to za ku samu shiriya saboda haka kenan mutum ya yarda da girman da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk lokacin da zaka magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka saba bakin ka lizami ka san wa kake ma magana ka san wa kake ma magana wannan da kake magana da sunan shi Allah subhanahu wataala ma in ya tashi magana girmama shi yake wajibin ka dai kai ba ka saba bakin ka lizami ka san in kana magana a madadin manzala sallallahu alaihi wasallam ba kana magana ne a madadin kowa ba manzala ya wuce kowa Allah bai halitta mai girma ba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba imani yake da annabi ba shi yayi ko annabi yace ai imani da shi amma kuma yake girma ba shi to ina gare ka kai da aka ce kai imani da shi to kaga kenan ba daidai bane mutum ya saki bakin shi yayi ta magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama in ka tashi wani mugun kwatance sai kai da Annabi alaihi salatu wasallam wannan ba daidai bane kai mugun kwatance da wani mutum can daban amma ba da Annabi ba kamar yanda ka san ba za ka yi mugun kwatance da Allah ba to bai kamata kai mugun kwatance da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ba albarka shi ce kake ta rayuwa ba in ba dan shi ba ka san addini ka san alqur'ani ka san hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ka saki bakin ka kai ta magana da ta kaga dama game da annabi alaihi salatu wasallam wannan ba daidai bane ba yadda za a yi kai saurin Allah subhanahu wataala in kana rishin ladabi kana rishin kunya kana faɗin duk maganar da kaga dama game da manzon Allah ba yadda za a yi kai saurin Allah ba yadda za a Allah karbi ibadarka shi yasa Allah subhanahu wataala wurare da yawa ya ladabtar da mu game da annabi alaihi salatu wasallam Allah ce la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada ku mai da kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai muku kamar yanda kiran sashen ku zai muku kan manzo Allah ya kira ka ka dauka ka bar kira abokin ka ne da manzo Allah ya kira ka kaje ko kuma kiran da za ka ma dan uwanka ka zan kima manzo Allah shi kamar yanda zaka kiran abokinka aminu kai siddiqu kai wani kai to kakkai ma manzo Allah ya rawana kakka kira shi da ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka kira shi da ya Ahmad kakka yi irin wannan kira domin malicin shi da ya turo shi ma bai mai wannan kira yana kiran shi ne da ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya kai manzo ya kai annabi ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ya lullube ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lullube haka Allah subhanahu wataala yake kira shi gaba ɗaya alqur'ani ba inda Allah ta'ala ya kira shi da ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ya faɗi sunan amma ba da kira ba in ya tashi kira to yana girmama shi to haka ake so Allah fa kenan mahalicin shi shi ya girmama shi ina kai da aka ce ka ba da gaskiya da shi kai imani da shi imanin ka ba zai cika ba dole sai ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce li tu'minu billahi li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu dan ku imani da Allah ku imani da manzon shi kuma dan ku girmama shi wa tuwaqqiruhu kuma saboda ku darata annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya saki baki yana ga magana game da manzon Allah amma ba zai iya sakin baki ya ga wannan maganar game da uwar shi ba game da uban shi ba game da mai gidan shi ba game da malamin shi dole nan mutane duk manzon Allah ya fi su fadi ma barnar baki ne fadin cewa manzon Allah ya fi su ma an tsaya an bata lokaci kamar ma ana so a ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam in ana kwatanta shi da wani mutum kowane ne shi to da haka kenan dole ne ka yarda da cewa babu inda zaka kaiwa in dai baka bi shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yana cikin bin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi girman da Allah ta'ala ya ci gaba shi misali cewa yana daga cikin hikima mutum ya san falalar da Allah ta'ala ya ma duk wani mai falala mutum ya furci ya yarda da wani kyautatawa da wani mutum ya yi mashi na addini ne wannan kyautatawa ko na duniya ne kamar malaminka da ya koyar da ka yana daga cikin hikima kasancewa ko ina ka kai dai shi ne malaminka kowace irin ɗaukaka ka samu shi dai ne malaminka ina malaminka da ya koyar da kai alif an ba kewayi ba alif baki lallam hakuri wauzal ba lubbaki lallam hakuri zuwa har zuwa ƙarshe ina wanda ya koyar da kai babbaku ina wanda ya koyar da kai wasu lana da kai da kai ta tashi a daina suke waɗannan su ne malamanka na farko to yau rayuwar mu haka muke wanda yi ma irin wannan karatun shi kenan kamance da shi ba ruwan karshe sai an hanya ta gama ka da shi in ma hanya ta gama ka da shi sai ka zanki dokewa kai ya gane ka saboda ka riga ka yi nisa ka samu malaman da kake gani sun yi shi ilimi to wannan baya daga cikin hikima kuma baya daga cikin godiyan Allah subhanahu wataala bahaushe ya ce da da mantuwa shege ne duk wanda yake manta alherin da aka mashi to ba mutunan kwarai bane kuma kai ka yarda kana malami ka zama shege kana almajiri ka zama shege ka yarda da irin wannan a ce kai malami ne na addini almajirin addini ne amma kuma shege ne wurin Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala baya san butulci duk wanda ya kyautata maka to yin rayuwa haka ake sai ka ga talibi da almajiri ya kai goma shi ke sauya ma kanshi malami da kanshi yake sauya malami da ya ga wani malamin da ya yi malamin shi sai ko gaya mai baya sai ya koma can kuma da ya ga wani kuma sai ya ta tsallaki ya ta tsallaki ya ta tsallaki a ƙarshe duk waɗannan malaman sai malami goma na goma ɗin shine na kwarai wurin shi shine za ya riƙewa waɗannan guda tara da ya gama da su ko ganin su ko tuna alherin su bai wannan baya daga cikin hikima baya daga cikin godiyar Allah subhanahu wataala haka ma wanda ya koyar da kai rayuwar duniya ya koya ma sana'a kasuwanci ya koya ma aikin hannu ɗinki ne ya koya ma ko gyaran mota ko gyaran moto ko ya koya ma gini ko ya koya ma wani aiki daga cikin ayyukan da ka samu ci gaba a cikin rayuwarka ka gane ina duniya ta sa gaba to yana daga cikin hikima ka tuna alherin da yake maka ka tuna alherin da yama shi ma kaga wannan bangaren na yanayi sana'o'i da kasuwanci da sauransu da zaran mutum ya iya sai ma ya bace ma mai gidan shi ba ma ya san maimakin ya jira har lokacin da mai gidan shi zai yayi shi a kawai shi kenan sai a ji shiru an bar ganin shi bayan wani lokaci sai wani ba da labari ya ce ya same shi wani wuri har ya guda yake yana yi shi kenan ya gama da mai gidan kamar ba shi ya koya mishi yana wurin za a cewa ga mai gida ce ya wuce ce ka fi kyale shi wannan kada waɗannan laifuka wallahi su kada sun isa Allah subhanahu wataala ya canza mana rayuwa mu shiga uku mu shiga wahala mu shiga tashin hankali saboda manzo Allah ya ce duk wanda bai gore ba mutane bai gore ma Allah kuma kaga waɗannan sun maka abin da ya zama wajibi kai godiya gare su amma sai kai musu butulci sai ka manta da kyautata musu wannan baya daga cikin hikima hikima shine ka zanki tuna su kuma ka zanki saka musu da alkhairi in kana iyawa idan baka iyawa to akwai addu'a in kai ma gajiyayye ne baka da abin da zaka yi musu na kyautatawa to akwai addu'a kuma ba ɗaya za kai ba bi ba uku ba za ka yi addu'a tsawon rayuwarka har Allah ya raba ka da duniya saboda waɗannan su ma matsayin wasu uwaye ne suke gare ka saboda sun Allah ka bisa hanya ta kwarai kamar yadda uwayenka suka kawo ka duniya suka ci da ka su ma waɗannan sun nuna ma yadda za ka rayu a rayuwarka ta duniya in baka samu ba sai kai ta addu'a sai ka tabbatar da cewa lalle ka saka musu da alkhairi wannan shine hikima rike hikima kuma shine irin yadda yawancin mu yanzu muke ta rayuwa wannan ba daidai bane sai ka ga wani wani in yace maka shi almajirin shi ne wallahi wal almajirin ka ne wallahi baka itina saboda raban ka da shi an shekara 20 kuma ba zai zo wurin ka ba sai da wata bukata haka kawai ya ce ya zo wurin ka saboda ya tuna maka kai malamin shi da sai wata bukata ta taso wadda ba inda za ya samunta sai wurin ka sai gan shi wurin yana soshe-soshen ka ai duk kun koya mamu karatu wallahi ai kai ba ka yi tunawa saboda mutane sun yawa ka koya mu mutane karatu da yawa dole dai alatinin sai ya tuno maka cewa sai ka yarda da kai malamin shi ne wannan ba daidai ba bai kamata ba ce sai ka shiga wahala sannan za ka nemi wanda shi ya koya maka rayuwa a rayuwarka ta duniya ya kamata a ce kowane lokaci kana tuna shi in baka tuna duk sati ba sati biyu duk sati biyu in ba tuna ba sati uku bayan sati uku ma tuna ba wata daya e zaman to dai babu yankewa tsakaninka da wanda ya koya ma rayuwa wannan shine hikima kuma shine godiya ga Allah subhanahu wataala haka ma yana daga cikin hikiman Allah subhanahu wataala da yake ba wanda ya ga dama duk lokacin da zaka kallon mutane ka kalle su wato da idanu na rahama da idanu na adalci da kuma nasiha ka kalli mutane da adalci saboda kowane mutum yana iya kuskure sai wanda Allah ta'ala kaɗai ya kiyaye baya daga cikin hikima an ka tashi kallon mutum ka kalli ɓangaren kuskure kawai ka rabu da ɓangaren da yake daidai wannan ba hikima ba ce baya daga cikin hikima ka zanki cewa mutum mutunan banza ne kana bugar da shi ko mutum mutunan kirki ne kai tsaye a dole ka kalli bangarori guda biyu ka kalli alherin shi ka kalli sharrin shi domin kowane mutum yana da alheri yana da sharri kowane mutum yana da abun kwarai yana da abun banza to sai ka hada gaba ɗaya sai ka auna suka ga wani yafi yawa sa'annan kuma sai ka yi kokari ka ga ka gyara kuskuren da ke akwai a ciki wannan shine abin da yake nuna cewa lalle ka samu hikima a cikin rayuwarka ka samu ilimin da zai amfane ka a cikin rayuwa yau amma sai ka zanki kallon kuskuren mutum kawai ka zanki buga shi cewa mutumin banza ne ko kai ta kallon kirkin shi ka zanki cewa mutumin kwarai ne kuma ga kurakuran ba ka kallon su wannan ba daidai ba ne sai ka haɗa sa'ad nan ka yi abokinka ko dan uwanka ko wani amininka ko wani na kusa da kai kamar matarka yana iya aikata kuskure a cikin tunaninka wannan abin kuskure ne amma yayin da aka zamna aka tattauna aka canza miyo da kai da wannan mutumin zai bayyana gare ka cewa wannan mutumin ba kuskure yayi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yafrak mu'minun mu'mina kan mu'mini ya kyamaci mu'mina ma'ana kan miji ya kyamaci matar shi gaba daya in karya mina khuluqan radiya minha akhar idan mutum ya kyamaci wadansu halayenta to kuma zai yarda da wadansu halayen nata haka ake kallon mutane haka ake auna mutane a hada su da alherinsu da sharrinsu in ya so daga baya sai a yi mu'amala da su gwargwadon alherinsu da ke cikinsu ko da an yi shi yawa alherin ɓangare kuma na sharri sai a yi ta ƙoƙari a ga an yi nasiha an faɗakar wannan shi ne abin da yake wajibi ga kowane musulmi saboda haka in dai ana tattaunawa in dai ana zannawa a canza miyau to lalle za a samu bakin zaren matsaloli na rayuwa da kai da abokan zamanka domin irin wannan tattaunawa din tsakaninka da abokanka da makusantarka lokacin da suke yin kwaye irin wannan zaman da tattaunawa da canza miyo din da me da magana juna magana wannan yana daga cikin mafi girma hanyoyin da za su sa a gyara kuma a ci nasara a cikin rayuwa kuma mu sani cewa yana daga cikin hikima cewa idan aka faɗakar da kai akan kuskurenka to kada ka hau kanka kakka yi girman kai kakka bauta masan zuciyarka kakka ci gaba da tafiya a cikin kuskurenka da kuma ra'ayinka idan an farakar da kai to ya kamata ka san cewa lalle wannan kuskure ne to ya kamata ka bari domin dawo ma gaskiya ya fi alheri daga ci gaba akan ƙarya sa'annan kuma ita gaskiya da muke ganin ta tsintaccen mimuni ce ma'ana abin da ya bace ma abin da ya bace ma mai imani ne ta gaskiya kaman ku akuya kace da da ta bace in ka gane ta ba ka cewa ba ruwana da ita saboda kwana nawa ban ganta ba in ka gane ta zaka runguma abinka zaka maida ta gida to ita ma gaskiya haka take kamar yadda hikima ta nuna gaskiya ita ce bataccen abin da ya bace ma mai imani da inda ya same ta to sai ya dauke ta saboda shi ya dacewa da ita saboda tashi ci da yawa daga cikin mutane matsayi da girman su yana hana su su dawo ma gaskiya kuma bayan kau gaskiyar ta bayyana gare su to wannan wauta ce rishin hankali ne duk wanda gaskiyar shi ta bayyana ko kuma kuskuren shi ya bayyana ka fadakar da shi ya gane wannan ita ce gaskiya to ya kamata ya koma ya san duk matsayi Allah ke bada shi duk girma na Allah ne subhanahu wataala duk matsayin ka baka kai na Allah ba duk girman ka baka kai girman Allah subhanahu wataala ba to kuma Allah ta'ala ya ce abu gaskiya wa qul haqqu min rabbikum Allah ya ce ga gaskiya nan daga Allah fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya kafirce Allah ta'ala ya raba mu da kafirci Allah ta'ala ka babu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka babu damuna mai albarka Allah ka babu cimaka mai albarka Allah ka tsare mana shirkan mu ya Allah daga duk abin da zai bata ta ya Allah ruwan sama ne ko kwari ne ya Allah ko fari ne ya Allah ko ma wace irin annoba ce Allah ka tsare mana shirkan mu ya Allah Allah ka sa yadda ta tawo lafiya Allah ka sa ta kare lafiya ya Allah Allah ka sa mu samu cimaka mai albarka ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya mabukata Allah ka san sa Allah ka biya mu kowa bukatun shi da alkhairi ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu gaba da ya Allah Allah ka mana karshen wahalalu gaba da ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba da ya Allah Allah ka taimaki jami'an tsaron mu ya Allah akan tsaron kasan mu ya Allah Allah ka ba su cin nasara akan yan bindiga da yanta da ya Allah shugabannin mala ka kara musu gaskiya da tsoronka da adalci ya Allah Allah ka kare su daga bakirci da ake kulla musu ya Allah Allah ka kare su daga kaidin da ake musu ya Allah Allah ka kare su daga duk wani sharri ya Allah Allah ka kara musu san talakawa da san kasannanta ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka ba mu abin yi mai albarka ya Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka ya Allah Allah ka kare mu daga dukkan sharrurruka gaba da ya Allah Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah Allah ka sa mu cika da imani ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah sai a tsaye da sallah